صلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله حق قدره وامتلاله العظيم الحمد لله منذ تأتمنا كتاب الشفاء شكوانا رانا كينا wani kimin yana 22 wata ramadana a shekara ta 1445 daga jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam da yau insha allahu za mu tashi a cikin wani kisimi na hudu a cikin wato alzabu salisu ke ranar gafi daga wannan kisimi mun shiga mun shimfiɗa za mu tashi fasalin farko haza fasulu amma wanda ya raba wa Allah ta'ala abinda bai dace da shi ba ba wai a bisa tafarki na sabbi wato mummunar magana kamar zagi ba ya nufa ga Allah wani riddaci ba kuma wani abu ya faɗa yana nufin ya yi ridda ya bar musulunci ba ba kuma nufin kafirci yake ba ba nufin kafircewa yake ba sai dai a bisa tafarki ne na tawili fassara wani nassi an gane wani iziki hari da ƙoƙarinsa na fassara wata kalma sai yawa da kuma kuskure wanda yake sadarwa zuwa ga son zuciya da kuma ƙagar wata hanyar ta bid'a kamar kamanta Allah da wani abu ya fassara wani nassi na alƙur'ani ko na hadisi manzo Allah sai ya zama da wannan abin fassarar tasa ya bayi zuwa ga kamanta Allah da wani abu na halittarsa ko kuma ya siffanta shi da wata gaba yawa ya siffanta shi da wata gaba kamar kafa ko hannu ko menene aula fi sifati kamalin ko ya kore masa wata siffa ta kamala فهذا من مكتلف السلف والخلف في تكفير قائله wannan yana daga abinda malamai magabata da waɗanda suka maye musu suke sabani a cikin kafirta wanda ya faɗi irin wannan da ne gudunce shi to zance imamu na maliku da almajiransa ya sassaba fi zalika a cikin wannan amma dai ba su sabani ba a cikin yaƙar masu irin wannan matafiya idan suka tattara suka zamo jama'a suka zama gungu akan wata aƙida wadda za ta iya bayuwa zuwa ga raɓa wani mummunan abu zuwa ga galibin ubangiji yawa cewa su sai a nemi tubansu idan suka tuba lillahi alhamdu wa illa an ku suka yi tuba a yaƙe su abinda suka yi saɓani kawai tabbata ne a cikin wanda yake wani makaɗaici daga cikinsu amma ba taron su ba in kam suka yi suka taru akan wata aƙida da su saba wa aƙidar musulunci wani abu da zai raba wa ubangiji wani abu da bai dace da shi ba suka fassara wani nassi akan haka to wannan sai a yaƙe su amma mutum ɗaya ne fa to wannan shi ne suke saɓani yawan yawan zancen maliku da almajiransa shi ne a bar faɗi da kafirta su ka a ce kafirai ne da barin kashe su wannan shi ne mafi yawan yawan zancen su sai dai kaiwa matuƙa a cikin azabta su da tsawaita kurkukunsu har sai tumfufuwarsu fitarsu daga wannan aƙida ya bayyana a tabbatar da tubansu zai isilin ba wato kamar yadda sai na umar ya aikata da sabibu ɗan isilin ka gani shi yana bibiyar mutashabihul qur'an ne sabibu yawanci duk wani mutashabihul qur'ani domin ka san min ayatun mukamatu wa ukhra mutashabihatu yawa to haka qur'ani ta akwai mukamin ayoyin da anan kunce kunce suke duk wani ma'ajiya na aiki da ake neman mutum ta kalifi suna cikin mukamatu to akwai kuma mutashabihu wani zance ne na Allah amma yadda za ka iya kamo yanzu ka bawa nan a wa'ilin abin nan hurufu a wa'ilin suwani na hurufu nan da ire-irensu yanzu gaban ka kutsa shi a nan kisar 'ya'yan annabi yusuf nan in mutum ba da basira ba to misali an ce ko annaba ne ko kuma manya-manyan wajen allah ne to ya ake wannan kaza kaza haka da sauransu ka gane yawa ko kuma tambaya a kan sha'anin abin da ya shafi kaddara an gane ko to irin waɗannan abubuwan kukutsawa cikin mutu sharbin ƙwayan to aikin sabiyu ke saboda haka sai na umarin sa ake ma dukan tsaya to وهذا قول محمد بن الوغاز في الخوارج a gani a wannan shi ne zancen muhammadu bin bin mawazi a cikin hawarijawa وعبد الملك بن da الماجشون abdulmalik dan maji shuni وقول السنون في جميع آل الأهواز shi ne kuma zancen su nuna a cikin dukkan ma'abuta ba ma hawarija ba dukkan ma'abuta son zuciya na ga ahal bid'ati وبه فسر قول مالك da shi aka fassara zancen maliku a muwadda وما رواه عمر بن عبد العزيز وجده وعمه min kaulehim da kuma abin da sai umar bin abdulaziz ta gani a, abin da ya rawaito shi daga umar bin abdulaziz da da kakansa shine sayyidina umar da wa ammihi da babbansa min kaulehim na fadin su shine abdullahi bin umar ammihi din kenan Eh, na fadin su fil qadariyati a cikin qadariyawa yustatabuna ana neman tuban su an gane su kadariya suna cewa Allah ba shi da kaddara ba wani zancen ba zai wace ya kaddara ma wani mugun abu kuma ya kama ka da shi ba su a gurin su wannan kamar danganta zalunci ne ga Allah saboda haka Allah ba shi da kaddara a gurin su kadariyawa kenan wannan sun saba wa matafiya na ahlus sunnati wal jama'ati suna da kuma nasosin wai da suka dogara da shi ba ka shi ba yace kuma sha fa limin man sha fa lakabar ashe ma shi aka je kenan abinda ga dama shi zaka yi ka gane ko yawa kuma ya ce zai jarabe mu eh, wato eh, li alama Allah alladhina jahadu minkum sai ya gwada zai san masu jihadi wai alamar sabi ne sai ya gwada zai san masu hakuri ka gane sun kore wa sanin Allah wani abu wai samun faruwarsa yawa abubuwa tana faruwa ne hakan nan sai sun faru sannan sai bayyana shi ma ga kawai an gane babu su a cikin kaddara da yawa ke فإن تابوا in suka tuba fa lillahi alhamdu وإلا in suka ki قتلوا.
tuba kar kashe su وقال عيسى بن القاسم in gaba da kasim ya faɗa a cikin dukkan mabuta son zuciya الإبادية na ga da ibadiyawa mutanen abdullahi bin ibadi نعم والقدرية da kadariya nan da muka zancen su فيهم da ire-iren su من خالف الجماعة na daga wanda suka saba wa jama'a min ahli bidai su kaga ibadiya ba ruwan su duk mutumin da ya saba wa mazhaba su kawai a, ya halatta a yaƙe shi a ci ganima kayansa yawwa wa- والأريدي يساوي لكتاب da kuma الله da kuma karkatar da fasarorin littafin Allah يستتابون yace a nemi tubansu فظهروا ذلك sun bayyanar da wannan aqida ta su ne ko sun boye فإن تابوا idan suka tuba fa lillahi alhamdu in ko suka yi tuba a yaƙe su وميراثهم liwar ta tuba amma duk da aka gadan su a rabawa magadan su kaga ba su fidda su daga musulunci ba kenan نعم. وقال مثله أيضا ابن القاسم ibn al-qasim haka ya faɗi shi yau a cikin littafin Muhammad ibn Mawazi في أهل القدر a وغيره cikin kadariyawa da wasu su قال yace وكتابتهم أن يقال to لهم neman tuban da za a yi su yi shi ne a ce da su اتركوا ما أنتم ku bar عليه abin da kuke a kansa ومثله بن وبسيط irin wannan matafiya mata zuwa cikin madawana mabusuda في الإصابية a cikin والبردية su ibadiyawa da kadariyawa غير آل البداية da sauran ahalin bidi'o'i قال وهم ala ya ce wa musulmi su suna nan ba zai musulmi su suna shi Allah ilaha illallah suna sallah tare da mu ka gani ko to shi kenan suna nan a musulmi وإنما قتلوا لرأيهم السوء an kashe su ne saboda mummunan ra'ayinsu وبهذا أمن عمر بن عبد العزيز da wannan umar ya yi aiki dan abdulaziz قال ابن القاسم ya faɗa من قال إن الله لم يكلم موسى تكليما wanda bi ya ce ubangiji bai zantar da annabi musa ba zantarwa كتيب a nemi ya tuba إن تاب in ya tuba falla alhamdu wa illa ku da bayan ubangiji da kansa ya faɗa wa kallama Allah mun sai ta kalima wai shi tsare take Allah ya za a ce Allah wai ya zance sai ka ce wani mutum haka yake zance ai shi kawai wani tajalli yake zuwa ne a zance za ka ce an ji tajalli ne amma zance za ka ce saboda tsantsan ma'arfa ka za ka kore qur'ani ne saboda kai mai arifi haka za ku kore ƙwar'ani ba Allah ya faɗa a ƙwar'ani ya ce ya yi zantar da annabi Musa zantarwa haka ne kawai Hmm.
وابن عزيز وغيره hakan da ibn abidin da من waninsa أصحابنا na daga shehun namu يرات كثيرا وتكثير أمثاله من su suna القدر su suna ganin kafirta kadariyawa dinnan ta gane da su da wasu su daga hawa rijawa لا والمرجعة da murji'awa وقد روي أيضا an ruwaito har yau عن سنون مثله eh wato eh, abin nan an sune ne su mun ja ba su da cewar wai in kawai a wato abin da ya bayyana gare ka na aiki da kowace niyya ka yi to shi kenan to to haka abin yake yanzu kowanda zai zo irin jasusan nan da suke zuwa ka gane yawa da suke zuwa cikin musulmi su dinga yin sallah to zuwa gurin su lafiya lau in dai sun aikata sallah ayat udkhul jannati bima kuntum ta'maluna ko ai wai shi ma ba ta jera da nasa hujja ba a ce bi makuncin tununa da abinda kuke niyya ba a da abinda kuke aikatawa yawa inda sun aikata abinda duk murji'awa ke kagani sun bar hanyar sun bar hanyar malaman sunna wanda duk gabaki dai malaman sunna sun tafi akan faɗin annabi innamal a'malu binniyati yawa yawa kuma shi amalu a gurin malamai bai tsaya kan aiki na jiki ba tukuna sai ya haɗo tun daga zuci ta yi nata aikin baki ya nata aikin sannan gaba ta yi nata aikin sai ya haɗu sannan zai zama aiki ta haɗu ba mai aiki ne nan ba yanzu komai kirkin mutum bai fita la ilaha illallah ba bai musulunta ba in ya fita la ilaha illallah in ya ce muhammadu rasulullahi bai shigo cikin musulunci ba komai ko da zai ta sallah ya ta azumi ya ta ciyarwa ya ta zakka ya waye ne sai ya yi wannan tukuna an gane kuma wannan din sai ya yi dandaniyarsa ya yadda ce musulunci shi ne addinin Allah na gaskiya ya yi wani zuciya ta aikin ta shi aikin ta kuma gaba ta kama to sanan ne za a ce aiki an yi ruwa irin sama har yau daga sunun cikin wanda ya ce wai ba kalamu ga Allah ba wata zuba kalamu wai ce wannan kafiri ne wannan dukkan su galibin su kadariyawa ne da mutazilawa suna cewa Allah ba shi da wani sufofi zatin sa ne kawai mujarradatan ba shi da wani sufa amma ba ne zaka gaje Allah yana da wata sufa wai ta kalamu wani ƙudurarsu wani su ai abubuwan wasu yawa ke ga shi shi kansa ga kuma sufofinsa duk kuma kun ce ƙadimai a ka ji saboda ku kun tattara ƙuda ma'u kowane ƙadimi fa Allah shi ba da shi shi ne ƙadimi to kun ce Allah ƙadimi ne ƙudura ma ƙadimi ya ce kalamu ma ƙadimi ka ji su ma nasu wai tasu hujja an gane shi ya sa shiga mai ƙawa'i ya ce maka wani hillar ma'ani wani ya alƙudurattu wajibatun lafiya wani iradatu wajibatun lafiya ya tafi dai ko wani kalamu wa sam'u wani masar wani hajjir haddin ƙarshe sai kuma zai ci maka kaunu huta a al'adira sai ba ka tunani na ƙudurattu da kuma ƙadira sai da ainihin kudin na taɓa jin maƙotanku na wannan masallacin da kuka ɗauki irin abin na ta fitar da makabata sai ji ana abin yi ce ka ji wani irin karatu an ce kuduratu kuma an ce kaji to duk abu ɗaya ba ne duhun duhun wani ke mutum yana cikin duhu shi ya dage a cikin a cikin fitila yake a cikin a cikin rana ma yake yana dindin dan da lama Allah ya sauka al-qudratu daban akwai abin da ake nufi da nan kaunuhu da ala kadiran daban wayannan mutane su ake wa rabbi akan abin da suka faɗa saboda sun yadda da kaunuhu ta ala kadiran amma ba su yadda da alƙudaratu ba sun yadda da kaunuhu ta ala mutakalliman amma ba su yadda da alkalamu ba gashi yake faɗa ne shi wanda yake bai yadda da kalamu ya yadda kuma fa Allah mutakalliman amma mutakallimin la bi kalami bal bi zatihi قادرا لا بالقدرة بل بذاته مريدا لا بالإرادة بل بذاته أنغاني عالما لا بعلمه بل بذاته أجل ولا يا قول صفات صفات معاني جباكي لا amma ya tabbatar masa da mukusantar sifati an gane to saboda haka shi yasa malaman ilmin kalami suke fassare maka waɗannan tsakanin ma'ani da ma'ana wuya don su kore maka aƙidar wato su motu guda da ƙadariyawa ne magana to yi mai masan fannin ilimin kalamin ba ma ya ji samu lafiya ɗaya na ta shirgin sa to واختلفت الرواية عن مالك wa me واختلفت الرواية ruwaya ta saba عن مالك daga imamu na maliku وأدلك في رواية الشاميين أبي مسهر to ya yi ɗilaƙin ya saki ne mu je gaba ومروان بن محمد الغافري mu je المشهور عليه to ya saki kalmar kafirci akan wa'annan mutane a cikin ruwayar sahabbansa almajiransa mutanen ƙasar sham kamar su abu mutum kamar su ɗaɗiri ɗin nan wa- yana yana ne muhammadu bin wani ɗaɗiri yawa shi ɗaɗiri ɗin ba gari ba ne na gaya maka wato akwai wani yadi da ake cewa tetra to shi ne su shi ne da larabci sun sa ɗaɗiriya daga larabci suka sami tetron tetron kan ai ɗan mutane ne guda biyu to shi ne mai- mai mai- mai sana'ar wannan wannan wannan yadin tetron ɗin shi a ɗaɗiriya ne zai ce masa ɗaɗiri Mhm.
وقد يشير في زواج القدري an mm, nemi shawarar sa ne fi ne في زواج a cikin auren wato kadari wanda bai da kaddara ba kenan فقال لا تزوجه bai ce kada ku aura masa قال الله تعالى Allah ta'ala ya ce والعبد المؤمن bawa muminu ya fi daga bawa mushin وروي عنه أيضا an yi ruwa da gare shi hayar ya ce ma'abota soke soke zuciya da suka bauɗe daga barin hanyar manzo Allah dukkan su kafirai ne وقال man wasa fa shay'a min zati Allah ta'ala da wanda ya sifanta wani abu na zatin Allah ta'ala وأشار إلى شيء من ya nuni zuwa ga wani abu na dan- na na jikinsa يد ko hannunsa ne ko kunnensa ne ko idansa ne وجاء ذلك to منه idan ya ce Allah yana da irin wannan hannun nan sai a ce to sai ku kama hannun ku je sai a sama abu sai a dace shi Mm, a ce ƙarya kake Allah Allah wannan ba sifar Allah ba ce
أنه شغال بنفسه eh domin ya kabanta ubangiji da waninsa وقال في من قال Da kansa kai.
وملوك ya faɗa a cikin duk wanda ya ce alƙur'ani mahaluki ne كافر ya ce ya فقتلوه ce wannan kafin ne faƙatulu ku kashe shi وقال أيضا في رواية ابن نازل ya faɗa yau a ruwa ɗan nasu جلده a ضربا cutar da shi da duka ويقبض a ɗaure shi har sai ya tuba وفي رواية ابن a ruwayar shi ne zai bakare الزكي a tunisi نعم أنه daga yaba anhu anhu daga shi imamu na maliku يقتل ya ce a kashe shi ولا تقبل توبته kada a karɓi tubansa قال القاضي أبو عبد الله shi yasa za البركاني a ga ruwayan da gare shi sun sassaɓa wani gudun ya ce a duka wani gudun ya ce a nan to yana akwai saɓani cikin yanayin zuwan fatawar da ta zo masa da kuma wanda ake magana a kansa daga cikin halin wa'annan ɗin mutane hawa-hawa daban-daban akwai wanda yake jagora ne a cikin matafiya an gane yana kiran mutane zuwa ga abin kuma yana da kabuli yana da wato wato abin nan karbuwa a wurin mutane tafiyarsa akan wannan abin ya ja mutane da yawa yana ci gaba da jan mutane to irin wannan sai ga ya bada fitar ce kashe shi an gane amma wannan dan dauki ne su ne shi wataƙila ma ɗan kuɗi yake samu a ciki ko wani abu ne da ya kama da wannan ko wani girma yana son girma ya ɗan samu girma a ciki ya ɗauka yake yi ko sha'awa ce kawai zuba ce ce to sai ce ku mutu dukan tsaya inda zai gina sha'awa abin ku gan shi ku ɗaure shi ku raba shi da shi an gane
قال القاضي أبو عبد الله alƙali abin da albarna sani ya ce والقاضي أبو da عبد tsari الله tussari من أئمة daga الشيعة shugabannin irakiyawa جوابه muka lagos jawabin imamu na maliku yana son saɓawa قتل المستبصر الداعية ana kashe wanda yake mai basira a cikinsu wanda yake mai kira zuwa ga wannan mummunan tafarki وعلى هذا الخلاف a bisa wannan saɓanin ita na ƙaunuhu آلة الصلاة zancen da ya sassaɓa a cikin uh, wato sake sallah a bayansu وعقب بن المنذر عن الشافعي yawwa ibn al-munzir ya yi kaya daga imamu shafi'i لا يتساب القدري ba a neman kad- kadari ya tuba وأكثر قو- قوال mafi السلف yawan zantukan magabata كثيره kafirta kadariyawa وممن قال به allaisu laisu dan sa'adi da da da ibn uyaina لا وابن da لهيعة ibn lahiya وروي عنهم duk ذلك sun duk sun ruwaci wannan duk sun faɗi kafircin ƙadariyawa warwa an gani dan sun suna cewa innamal amalu ulfun wato ayyukan bayi kawai faruwa suke yi ba wai abu ne da yake ajiye a gurin Allah ba a shi kaddara ba kaddara a gurin Allah su ba su yadda ba an gane
وروي عنه ذلك بمن قال بخلق an القرآن ruwaci irin wannan ma daga wani cikin duk wanda ya faɗi da cewa alkur'ani mahaluki ne shi alkur'ani kalami ne na Allah kalamin Allah siffa Allah ce an gane siffa ce ke ubangiji ta qa'imatun bi zatihi ta'ala wanda ita ya bude wa annabi Musa yi shuhudin ta wannan siffa an gane sabanin wato zance da zai waliyan Allah irin hawaci muryoyi da su waliyai suke ji nan ba irin wancan kalamin bane ko da yake da Allah ne amma wannan mahaluki ne duk abin da za ka ji kai bawa wali to wannan murya ce daga wani halittar Allah mala'ika ne zai ma amma ainihin siffar zatin Allah ta kalamu to na mukamin annabi Musa ne ba yanda za a yi wali ya iya karɓar wannan siffa ba shi da ƙarfin rufin da zai iya karɓar ta wali ba ba zai iya ba ai ko is ولو ذرة من حال ذهب تبدد inda shi wani jiki yake faɗa da za a buɗe masa zarra na wannan abin da aka buɗe wa annabi musa ɗin na kalamu shi wali wanda ya fi kowa mukami a wilaya idan da za a buɗe masa zarra na kalamun lahi wanda annabi musa ya karɓa to tsiyayewa zai nan take ba wai zancen sa'iƙan ba har sa'iƙan ina shi za ba tsiyayewa zai ya neme shi ya koma babu an gane to haka nan abin da tsoke saboda haka wannan kalamin ba shi ake zance ba wannan duk wanda yake maluki ne ya kafirta shine abin da suke cewa amma misali kamar wannan abin da zaka dauka ta wada ka rubuta ba shine ake nufi qur'ani an gane wanda ake wanda in mutum ce masa mahaluki ya kafirta an gane kamar wannan rubutu namu da zaka gani ana a ainihin qur'ani da ma'anar kalamun lahi shi ake an gane wanda ba hanyar da za ka iya karɓar wannan shi wannan ƙwar'anin da ya bayyana gare mu nan aka kawo mana shi sunansa dalilin alama dululati kalamin lahi haji dogon zance ke dalilin alama dululati kalamin zaki haka wadda mu shauci gani ya faɗa ya ce ya ce saboda su malamai ilimin kalamin suna cewa dalilin alal kalamin azali azzati shi wannan ƙwar'ani ya ce laisa ka zalika bishauci zai ya ce ba haka ba ne ba dalili ba ne ala kalamun zaki dalilin ne alama dulula ce domin idan da ce dalilin ne ala kalamun zaki to in ka bi ƙwar'ani zai iya riskar da kai zuwa ga ainihin wannan siffa ta zaki tun da an ce dalilin ne zuwa ga yanka ka gane to a dalilin ne zuwa madululacinta abinda shi kalamu zatin ya ta'allaka da shi ya rataya da shi to shi ne wannan ƙwar'ani yake shirya da mu zuwa gare shi Allahu alamu
وقال المبارك والأودي eh ibnu bariki da audi suka ce ووكيع da wakiwu da hasu bin kiyasi وعبد هذا البداري da abu ishaq al-fazali da mu dan bushaybi da habibu na asino tare da wasu ma malaman فهو من قول أكثر المحدثين shine daga zance mafi yawan malaman hadisi da fakihai المتكلمين فيه da kuma malaman tauhidi a cikin su masu faɗi da halƙul qur'ani din نعم. وفي الخوارج shi ne ma shi ne ma faɗin sacin hawa gida da gadariyawa وعلى الأهوال da ma'abota soyace sojin zuciya masu batarwa وأسعد البداية da ma- da ma'abota bidi'o'i masu malkwaɗa na sosin a wato addini وهو قول أحمد بن shi أنبلي ne zancen ahmadu ɗan hanbali وكذلك قالوا haka nan suka faɗa cikin waƙiya masu afka cikin irin hanyarsu لا وشاكة da masu kai da komo a cikin lamarinsu في هذه الأصول a cikin wa'annan asali asalai ومن روي عنه معنى القول القول الآخر yana daga wanda aka ruwaito ma'anar ɗaya faɗin بترك تكفير daga na cewar a bar kafirta su Ali ibn Abi Talib to al- sayyidina Ali yana daga cikin su وابن da عمر Abdullahi ibn Umar على سن da Hassan البصري al-Basri وهو رأي جماعة shine kuma ra'ayin taron malaman fiqh المزاري masu bincike والمتكلمين da kuma malaman tauhidi malaman ilmul kalami واتجوا bi tawridi sahabati wa tabi'in warasata ahli harura su sai suka kafa wajen suka ce ba za a kafirta su ba suka kafa wajen da ce me yasa sahabbai suka ba da gado ga 'yan uwan ahali harura ahali harura su ne hawarijawa wanda suka tattara a wuri da ake cewa harura yawa su suna yaƙa sai suna ali suna yaƙa dukkan musulmi gaba ke ɗaya amma duk wanda aka shi a cikin sai a ɗaya ko dukiyar su a bai ƴan uwansa a raba musu gado ashe ba su yarda da cewa kafirai ba ne ke wal mar'u da da duk wanda aka sani da kadariyanci mimman mata minu daga wanda ya mutu a cikin su suka yarda su binne su a makabartar musulmi وزوري آثار الإسلام da عليه gudanar da hukunce-hukuncen musulunci a kansu قال إسماعيل القاسم ismail kadi ya ce إنما قال مالك في قدري ya dai maliku ya faɗa a cikin kadariyawa غير آل da البدع sauran ahalin bid'a ya ce a nemi tubansu إن تابوا in sun tuba fa lillahi alhamdu وإلا in suka ki قتلوا tuba a karkashe su لأنه من الفساد في الأرض domin ko ba komai wa'annan mutane ahalin bid'a din nan suna aiwatar da fasadu fil ardi ne an gane yawa su ta haka ne yace a kashe su ba wata ce sun kafirta ba wanda yake ya ɗauta muguwar aƙida yake raba kan al'ummar musulmi yake kawo wato yaƙi da fitina tsakaninsu wannan yana aiwatar da fasadi fil ardi ka san ko inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa sa'awna fil ardi fasadan lan yuqattalu to ta wannan fuskar ne ce a kashe su din ba ta fuskar sun sun kafirta ba
كما قال في المهارب kamar yadda ya faɗa a cikin dan fashi يرى الإمام قتله idan shi shugaba ya ga ya kashe shi وإن لم يقتل قتله wa illa ya qatil shi وإن لم يقتل idan ya idan ya ga a ra'ayinsa ya cancanta a kashe shi ko da ba a taba sanin ya yi kashe wani ba eh to katalahu قتله yana iya kashe shi dan fashi ne amma kuma dan fashi ne da makami amma ba a taba sanin wani mutum ɗaya da ya kashe ba to amma barnarsa shi jagora ya ga wannan barin sa haɗari ne yawa bai taba kashewa ba amma yana koyar da masu kashewa ƙarshen gaban shi yake samu su gundugoyi shi yake kaza kaza saboda haka kawai ka ce in ya kashe shi ya yi daidai yawwa ba sai ya tsaya ce wannan su bin nasu to ai shi wannan wan nufusu ne ma ya yi wa rayuka sanadiyya da yawa an salwantar da su eh amma shi da kansa bai yi wato tanawulin musulmi ya kashe shi ba to kuma ya tsaya ta ba ba ya karshe kawai a gama da mugun iri Mhm.
وفساد المهارب yanzu kamar barnar shi dan fashi إنما هو في الأموال ai a cikin dukiyoyi ne ka ومصالح gane الدنيا da kuma maslaha ta duniya وإن كان قد يدخل أيضا في أمر الدين ko da yake yakan fada cikin lamarin addini وسبيل الهدي yanzu والجهاد ga misali tare masu hajji tare masu jihadi ya shiga cikin harkar addini yawwa yana tare su ya kwace mota ya kwace kuɗi ga wannan da harkar duniya ce to amma za su haji fa ne tare su ya kwace gudunar kaga dole su dawo gida in suka ci gaba za su shiga rigima Mhm, to ba guzuri kaga ya- ya hana harkar addini ke
وفساد آل البدع to su kuma fasadin ahalin bidi'o'i تنظيمه على الدين to mafi yawancinsu a kan sha'anin addini duk bata addinin mutane ke bata addinin mutane ke raba kan musulmi suke tarwatsa harkar addini suke da rusa da rashi da da bata kwarjinin addini ka gane yawa وقد يدخل في أمر ko da الدنيا yake kuma su ma din da suke bata lamarin addini lamarin ke na iya shigowa lamarin duniya ما يكون بين المسلمين من العداوة yanzu kaman abin da za su afkar na gaba a tsakanin musulmi haka kawai mutane makotan juna a taggawa juna gani gani to فصل kaza fasulun في تحقيق القول في إسفار المتأولين a cikin wato tabbatar da faɗi a cikin kafirta masu masu karkatar da fassarar wato nasosi قد ذكرنا مذاهب السلف mun faɗi matafiya ta salafu magabata kenan في مثال أسعاد a الوداد cikin kafirta ma'abota bidi'o'i da a hawaye masu son zuciyar muta'awwila masu karkatar da nasosi من قال قولا yu'addi masa'u لا كفر na daga wanda zai faɗi maganar da mazangarar wannan maganar za ta kai zuwa ga kafirci هو إذا وكب عليه wanda shi idan aka yi masa tsinkaye akan inda maganarsa za ta je la ya kulu bima yi addiyi kauluhu ilayhi shi kansa ba zai iya faɗar abin da zancensa zai kai zuwa gare shi ba an gane yanzu da mun zaɗi alul bidai to yanzu ka ce sahabbai suna aiki manzo Allah sun sun hana shi ya rubuta wasiya sai aka ce to yanzu kai abin da fa kake cewa kamar wani abu manzo Allah zai yi na aikin Allah sahabbai suka hana shi kamar ya koye wani abu da yake kansa ya isa yanzu misali wasiya tana kansa ya isar shi kenan umaru sai tashi ya hana shi ya hana shi isar da sakon Allah kenan ya hana shi isar da wani abu da aka dora masa na addini kenan abinda fa zance kai kana zancen umaru to amma kuma manzo Allah bai yi wasiya to umaru kana abinda zancen kai ke cewa a ƙarshe ga wani abu na addini manzo Allah zai yi amma umaru da yake ka ayi shi kenan manzo Allah sai yi ba saboda faɗan umaru to ƙarshe wane ne zancen naka ina ya faɗa kenan shine ma yu addi ilaihi qawlu inda zancen sa zai yi وعلى اختلافهم Iska labar fuka hau, المتكلمين في a ذلك bisa saɓaninsu da su magabatan nan malaman fikihu da malaman tauhidi suka yi saɓani a cikin wannan.
من مصعوبة كثيرة Daga cikinsu akwai wanda suka ga wato sa- a kafirta su ɗin ya yi daidai.
الذي قال به الجمهور Wanda من السلف jumhurin wato magabata suka faɗa.
ومنهم من أباه Akwai wanda suka ƙi kalmar kafirtawa ɗin.
ونذير إخراجهم من سواد المؤمنين Ba su za a fitar da su daga cikin duhuwar mummunai ba.
وهو قول أكثر الفقهاء Shi ne والمتكلمين zancen yawa-yawan malaman fikihu da malaman tauhidi.
وقالوا Sai suka ce humfus saƙo, su kawai fasikai ne ma- masu saɓo.
ضلال batattu ونورثهم من المسلمين za mu ba su gado daga 'yan uwansu musulmi da suka rasu ونحكم لهم بأحكامهم za kuma mu musu hukunci da hukunce-hukuncen musulunci ولهذا قال سهنون don haka malam sunu ne ya ce لا يعادة على من صلى za خلفه mu sake sallah a bisa wanda ya sallah a bayansu قال wa huwa qawlu جميع أصحاب ya ce مالك wannan shi ne zancen tarkashin almajiran imamu na maliku ومن ومن كل جيرة ابن كنانة ذا شعب.
نعم قال li'annahu muslimun suka ce da mu musulmi ne وذنبه لا يخرج من الإسلام laifinsa bai fitar da shi daga musulunci ba واقترب آخرون في wasu ذلك kuma suka yi kai komo suka raurawa a cikin wannan ووقفوا عن القول بتبتير suka yi suka yi tsaye gabarin gabata zuwa ga faɗin kafircin sa ko kuma aka san haka ce bai kafirta ba wasu lafi ƙaunai maliki مالك في ذلك sassaɓawar zance guda biyu na imamu na maliku a cikin wannan وتوقفوا عن إعادة الصلاة خلفهم da kuma dakata wata gabarin cewar ya ce a sake sallah ga wanda ya sallah a bayansu لا وإلى نهم من هذا zahabar ƙaji abubakar أبو بكر zuwa kwatancin wannan ne alƙali abubakar shi ma ya tafi albaƙin lani إمام أهل تأشير shugaban ma'abuta ta hakiki ma'abuta sunna وقال ya ce إنها
mu'usati wato wannan mas'ala irin ta hawari wannan da sauran ahalin gidai suna daga cikin mas'aloli wanda suke mawuyata نعم إذ القوم لم يجروا باسم الكفر domin su mutanen ba su fito ƙarar sun yi- sun yi zance da- da da kafirci ba da suka kuka sun ga
sai dai sun faɗi magana ne wacce idan aka tsaya aka na- magana za ta iya koma zuwa ga kafirci
وقرب قوله في المسألة على نحو إدراج قول إمامه ما to في to الأنس shi yasa zancen alƙali abokan bakin lani ya raurawa a cikin wannan mas'ala bisa kwatancin raurawar zancen mai gidansa shine maliku dan anasin shugaban mazhaba kenan فقال في ذلك har sai da ya faɗa a cikin sashin zancensa اللهم على رأي man kaffarahum بالتاويل to su a bisa ra'ayin wanda ya kafirta su da tawilin nan to la tahillu manaka hatum auratayya da su bai halatta ba bi tawili ma'ana tawilin magana su inda zancen su zai komawa Uhum.
لا أكل زمائه hakan nan da kuma cin yankansu bai halatta ba ولا الصلاة على ميتهم sallah bisa mamacinsu bai halatta ba ويمتنع في موارثتهم ana kuma saɓani a cikin gajejeniyarsu على الخلاف ميراث a المرتد bisa saɓanin da ake yi wato a cikin gadon murtaddi wanda ya rida وقال أيضا nuwar rusu mai tahun uwar tahun wanda ya mutu a cikinsu za mu bai wa magadansa gadansa daga musulmi نعم ولا نورثهم من amma المسلمين su wanda ya mutu na ɗan uwansu musulmi za mu ba su gadansa ba وأكثر ميله إلى ترك التفكير amma mafi yawan karkatarsa dai ya tabbata zuwa ga rashin kafirta su ɗin jilma ali da makomar zancensu an gane makomar zance da muka yi magana ba shi kansa doron zancen ba inda zancen zai koma ya tafi
وكذلك يفترى في قول شيخه أبي الحسن الأشعري hakan nan zancen shehinsa ma a cikin wato fannin ilmin kalami shine abul hasan al-ash'ari shi ma ya raurawa نعم، وأكثر قوله yawa yawan zancen abul hasan al-ash'ari tarkut takafiri barin kafirtawar وأن الكفر خصلة واحدة Eh, shi abu da san ashari har da zai rasu ma sai da ya wannan ya yi shi da abharabi ya ce ku sani maza ba ta abin da zan sadda Allah a kai duk wanda yake a halin kibalati ne yana ɗaga an yi kabbara yi sallah to ni ba na ce masa kafi abu na sanar da shi'an shi ya sa abin da fara abin da wannan ya faɗa kenan mai risala ya faɗa wa Allah yi kafara a hadin min ahalin kibilati yawa to sai a zauna lafiya
وأن الكفر فضلة واحدة yace shi kafirci ta dace guda ɗaya وهو الجهل بوجود الباري shi ne jahiltar samuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala وقال مرة ya faɗa a wani yayin kuma وليس قد أن الله جسم wanda duk ya gudunta cewar Allah jiki ne أو يمثل an gane yanzu batun da kace yana can a zaune a kan al'arshi a sama ta bakwai ya zauna daram ai dole ta bu jikinta Allah a yi ko ka faɗa ko baka faɗa ba jiki ne to abu a zaune ai jiki ne wannan kuma ko bai faɗa ba a bakinsa a zuciyarsa yana nan yana hararo wani katon abu eh, ko wani tsoho ko wane da sauransu ka san wahami eh wahami saboda haka yana nan yana wahimta wani abu a zu- a ransa can yana can an sama to irin na fir'auna eh, ibn litara eh gunamin ya hama nubin litara ko eh gunamin bene ne sama ne sama ne sama eh da ji kusa da ilahu musa an gane Eh, akwai wanda ma cikin masu cewa haka ɗaya ce ka gani wayannan mutanen yan ɗari ƙannan fir'auna ma ya fi su aƙida ka ji fa saboda ya yadda Allah a can sama yake kai su ci burin tsuke na wata shi aƙida su daina fir'auna a sun hali yawwa kuma shi da bakinsa ya faɗa ba wani ne ya faɗa ba aiki subhanallahi mhm أو المسيح ko kuma ya ce Allah shi ne almasihu أو ضعف من يلقاه ذكره Ko kuma- يعرف به sai- ko kuma wani da yake gamuwa da shi an yanzu kamar irin yan hakika na abin da ke wada ji wannan Allah ne wannan Allah ne to wannan bai san Allah ba kuma rashin saninsa da Allah ya kai shi ga kafirci Allah ke shi هو كافر wa kafirin وبمثل هذا ذهب أبو da المعالي zuwa irin wannan ne abul ma'ali ya tafi shi ma aljuwaini kenan Allah ji kansa imam al-halabai a cikin jawabansa da abu muhammadu shine abdul haki وكان سأله عن ya yi المسألة masa tambaya ne game da mas'alar فاعتذر له ya yanka masa hanzari أن البلد فيها يسعون Mm, tambaya ya ce ga ahalil ahwa'in nan ma kafirta su ya masa uzuri ya ce kai ya ce kaga zamiya a wannan magana tana da tana da wahala jiki da anna idhala kafirin fil millati domin shigo da kafiri a cikin musulunci wai kira da musulmi na da fitar da musulmi daga musulunci abu ne fa babba a cikin addini
وقال غيره ما من wani su daga cikin malamai masu hakika ya ce الذي يجب abin da ya wajaba الإكراد من a التكفير kiyaye daga barin kafirtawa في أهل a التأويل cikin masu tawili فإن استباحة جماع المسلمين domin halatta jinin musulmi masu sallah موحدين masu kadaitawa خطر hadari ne babba خطر wani haɗau haɗau fi tarki alfi kafirin kuskure a cikin barin dubin kafiri a wani shi ne mafi sauki daga kuskure fi sarki mihi jamatin min dai musulmin wahiri daga zubar da wato cikin ƙoshi ina sunan abin nan masu ƙaho da suke fitar da jini su zuba ɗin kaho ne yawa eh wato kaho daya na jinin musulmi kawon da za a zuga kaho daya na jinin musulmi to zubar da shi ta hanyar kafirta shi ma'ana kafirta musulmi daya wanda ka kokace kafiri dubu kai kuka- kai kuskure wajen cewa musulmi ne ba su kafirta ba da ka ce da musulmi ɗaya ya kafirta akan kuskure wanda kai kuskure kafiri dubu ka ce basu- basu- musulmi ne Allah za ka gane kada kare sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam ya ce فإذا قالوها yawa umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qalu ha idan suka faɗi kalmar shahada قوم مني shi دماءهم kenan sun kare tunanin su da dukiyoyinsu لا بأجل sai ko da haƙinta وإسابهم على الله lissafin su yana ga Allah فالإسمة maqadu'un biha بها مع شهادته to tsarin jinin mutum abin yanke ne da ita tare da shaidar nan da ya mutu ya kalmar shahada ولا تنتفئوا ba kuma za a a ɗauke masa ita ba يستطاع خلافها a kuma halatta masa saɓaninta إلا بقاطع sai dai da wani nasi yanke ولا قاطع من babu wani شيء yankakken eh, nasi daga shari'a ولا قياس ko عليه kiyasi akan wannan وألفاظ الأحاديث الواردة في الكتاب lafazan hadisan da suka zo a cikin wannan babi معرضة lissawi للتأويل a babbajiran ce ga fassarori وما جاء منها في الصريح littafiri abinda ya zo daga cikinta na bayyanar da kafircin kadariyawa وقوله da faɗinsa da yake cewa ba su da rabu a cikin musulunci وتسميته الرافضة da بالشرك kuma ambatar rafidawa da kalmar shirka وإطلاق اللعنة عليهم da sakin la'ana a kansu وكذلك في القوارب haka nan a cikin hawa rijawa da waninsu daga ma'abuta a hawa wutar zuciya قد يعتد بها من يقول a gani, domin بالتكفير da akwai hadisai da suka zo da suke nuna kafirai ne ma- ma'abuta shirka ne la'anannu ne kaza da sauransu to ya ce to duk wayannan za a iya bijirar da su ne zuwa ga tawili wanda yake saba shirka zai iya ci- kafa hujja da cewa
وقد يعتد بها من يقول wanda بالتكفير yake kafirta su zai iya kafa hujja da wayannan hadisai وقد يجيب الآخر to shi kuma wanda baya kafirta su zai iya bashi amsa لأنه قد ورد مثل هذه الألفاظ في الحديث do ai irin waɗannan lafizan na kafirta da shirka da la'ana sun zo a cikin hadisi في غير الكفرة ba a cikin kafirai ba على طريق التغليب a bisa tafarki na kaurasa salafu yanzu ba da la'anan lahun riba wa akilaha wa muwakilaha wa katibaha wa shahidaha wa ko ba haka ba duka an danganta musu la'ana in ka ce tun da Allah an ta wa'ancan ka kafirai ne kenan su ake la'ana to kuma mai gaba sai ka ce masa ya kafir da shi ma haka na mashayin giya mudimin da hamri kaga shi ma an an saka masa kal- kalmar la'ana to shine abin da yake zarciya كفر دون كفر akwai kuma kafirci a misali wanda an take shi ga waɗanda ba yanzu misali wato mata da aka ce ni da aituhun a kasar halin nari na zan su mafi yawan- mafi su ne yawan yawan yan wuta aka ce saboda ne ka gani aka ce ya kusurnan la'ana suna yawaita la'ana sannan wai kufurna al'ashira suna kafircewa al'ashira abokin zamantakewa to kafirci ne a mandu da kufurin ba kafirci na kurujin minar millati ba yawwa da burashi إشراك دون إشراك haka nan shirka ita ma kaga mai riya an ce an ce gandan zan samu su a shirku ko aka ce shirkun hafiyu نعم.
shirka da bai kai shirka ba وقد ورد مثله في ai الرجال irin su ya zo a riya خوف da الوالدين saba wa mahaifa da والزوج saba wa miji والزوري da faɗin kalmar zuwa وغير معصيته ba sabo ɗaya ba sabo da yawa irin wannan ya zo وإذا كان مستقلا بالأمرين idan zai ɗauki lamari biyu فلا يقدر على أحدهما إلا illa ba بدليل za a صحيح.
yanki a bisa ɗayansu ba sai da wani dalili na yanki وقوله في القوارب faɗinsa a cikin hawa da jawa da yake su ne sharrul bariyati وهذه صفة yace الكفار ce sharrul bariyati ko ai wannan sufar kafirai ce وقال yace sharru qabilin nasa تعليم السماء su ne sharrin jama'a karkashin fatar sama يوضى لمن قتل aljanna ta tabbata ga wanda ya kashe shi a kadari ko suka kashe shi وقال yace fa ya dawo da su ko same su إنهم قتل عادي ku miki kisa irin na adawa وظاهر هذا الكفر zahi a wa zahiru haza وظاهر هذا zahirin duk wannan kafirci ne سيما ballantana ma ta hanyar kamanta su da adawa ويعتج به من يرى تكثيرهم eh to wanda wa kaga wanda yake ganin kafirta su zai iya kafa hujja da wannan ويقول له shi الآخر kuma wanda baya ganin kafircin nasu sai ba ذلك من قتلهم لخروجهم على المسلمين zai ce to ai wannan ya tsasu da aka ce ayi aljan ta tabbata ga wanda ya kashe ko kashe ba saboda kafircin su bane a'a fito na fito da suka yi da musulmi ne shi yasa aka ce ah mutane sun fito za su yaƙe ku ba dole ku san su ba ku kare kanku kare iyalinku eh? yanzu kaman yan daba nan da suke shigowa suna yaƙan mu su kashe mutum su ɗibi kayansa wani zalika ya kashe su za a yi an saka shugabanni na da da alhairi in suka samu irin wannan ba wani da ce wani abu yanzu akwai wani yayana nan musa jibirin ya taɓa ban labari sai a nan musa aika san shi allah gidansa yake cewa san da jirgin sama ya faɗi a nan ba kuma za ba ina da wancan na aikin hajji 1972 ne ko 72 ne yawa ya faɗi alhazai suka mutu da yawa a wani lokacin kayansu da waye suka rikito gaba ɗaya ya ce shi yi wa gwamna auduba waya yana kaduna ya ce masa ga abin da ya faru sannan yana akawuntar na zaman house yana yi masa wayan nan yana gonarsa a burku a kaduna don ka san irin shugabanci irin na dama na yana da wata mota citron ka zanta wata ke yin kasa din nan sai sama an zanta ko yawa citron ya ce shi dai a kintata wasu ba wasu awa biyu ba yana da nan a wannan lokacin da da yana zuwa ya zace iya faɗi a lokacin da ya zo an kama wani shi kuma yana cikin tashin hankali wannan a lokacin eh an kama wani yana bi yana lalibe jakunkunan alhazai da waye da yana sata da wanda ya faɗo da ragowar ransa da waye inda wani abu hannunsa yana zarewa aka kama shi yana zuwa aka gaya masa abin da ya za a nan take zaro fiskal aljihunsa ya harbe shi ya tashi ya tarwatsa shi a gurin to ka ji mutanen kirki amma in sai mutum ya yi kisa ba wai ya sata ba ya yi kisa ya yi kisa sai a jawo shi gidan gwamnati zai su gana da gwamna babban mutum ne a ce yanzu sulhi wai za a yi yau wai an yaje masa duk rayukan da ya kashe har sarauta suke ba su ka gani bambanci kenan ka gani to li kuruji ma alal muslimina an yaƙe su ne saboda fitowar su kan musulmi wa ba zai yi alaihim da kuma zaluncin su ga musulmi ai a hadisin ma akwai dalilin sa domin manzo Allah yana cewa ya kasumuna ahlul islam wa yad'una ahlul awsani suna kashe musulmi ba ruwan su da kafirai haddullah kubur ne yace kisan su anan na haddi ne ba wai na kafirci bane kuma an batan adawa da yi to kaman kyautatawa ne ta hanyar kisan kawai a kashe su kamar kisan adawa to akan yadda suka cancanci yadda ada suka cancanci a kashe su ga su cancanci a kashe su abin da yake cewa ke da kuma halaccin kisan ba wai kamantawa da shi abin kashewar ba ba dukkan wanda aka hukunci da kashe shi ba ne ake hukunci da kafirtarsa ba kuma zai masa jayayya da zancen halidu a cikin hadisan kyale ni na sare wuyansa ya ma'aikin Allah sai manzo Allah ya ce la Allah wai kyale ni sai wai yana sallah a gani ya hana kashe mai sallah kenan idan suka kafa hujja da faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallama suna karanta alqur'ani baya wuce makoshin su ba khabara annal imana laina da ya ba da labarin cewa imani bai shiga zukatan su ba hakan nan faɗin sa ne suna ficewa daga addini fitar kibiya daga aba harbi wato kibiyar wato fitar kibiya daga dabbar da aka harba ثم لا يعودون إليه sannan ba sa koma zuwa gare shi ta yahuda samu ala fukihi har sai wato kibiyar nan ta koma zuwa ga marƙarta wadi kaulihi da faɗin sa kuma sabaqal farsa wa dama ya zarce wa timbi da jini ala sa gubban jona hadisin da yana shirtarwa ala annahu la ilaha Allah yana shirtarwa da cewa bai rafe da kuma bake na musulunci ajaba wal akharuna da su kuma wanda ba su yadda kafirta shi ba sai su bashi jawabi annan ma'ana la ilaha ma'ana bai wuce makoshinsu ba?
la ya fahimu na ma'ani ma'ana ba fahimci ma'anoninsa ba an gane riko dubin da zukatansu wala ta yi shiru na husu dura hun kirazin su ba ta yalwata gare shi wala ta amalu jini da gabobin su ba ta aiki da shi wa arafuhun bi kaulihi haka nan za su yi musu jayayya da faɗinsa wa ya tamara fil fuki ana wato abin nan ana kokonto a cikin mashigar tsarkiya na wa hada ya kata bi tashaffaka wannan yana hukunta a tashe kai komo a cikin halinsa kenan saboda yi tamara aka ce yi tamara ana kai komo filfuki a cikin mashigar tsarkiya a gane na jikin kibiya idan suka kafa hujja da zancen abu sai lukudure a wannan hadisi na ji ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kudu wato zai fito wasu jama'a za su fito cikin wannan al'umma tawa ya ce min hazihil ummati ba wanda yake nuna kenan ba sa daga cikin al'umma kenan Mhm.
wata hadina a bisa hidimin ruwayata da rairayewar abin sai da nuhun ruwaya ta wannan ruwaya wani tunanin wani lafaza da kuma kyautata wasu lafazin hadisin a jaba humul akaruna su sauran sai su ba su ma- sai su ba su amsa da cewar bi annal ibarata bifi fi cewar eh, lafazi da ya da kalmar fi din ya harji fi hazihil ummati la taqtadi tasdihan to ba ta hukunta wato magana ta karara duka wani yin gairin ummati daga cewa ba sa wai da aka- da hadisi ya zo ce ya harzu fi hadin ummata a cikin wannan al'umma wasu mutane za su za su bayyana idan da ya ce min hadin ummati sai a ce wato daga cikin al'umma suke kenan ka gane idan da ya ce fi hadin ummata ba sa ciki zai ce a aifi ba za ta hukunta wannan karara ba
yake lafi lafazati min sabanin lafazin min annasi hiya littabi'i wacce ke nuna cewar wani kaso ne su daga al'umma wa qawlihi min al ummati take nuna cewa suna daga cikin al'umma ma annahu qad ruya an abi ta da cewa kuma an ruwaito daga abu zar wa ali da sai na alda biyu ma mace da wani hadisi a wannan hadisi ya kharuji lil su ummati kuma sun zo da shi da lafazin min din na'am wa sayakunu min sun zo da lafazin da sanin zai zamo daga al'umma ta wa huruful ma'ani to su huruful ma'ani mushtarakatun suna tarayya da junansu ولا تعاون على إكراه من الأمة fi ba za a dogara da kalmar fi din nan ba a a bisa fitar da su daga cikin al'umma و- ولا على إكراه idhalihim fi hadi min hakan nan ba za a dogara da min ba a bisa shigar da su cikin ita al'umma لكن أبا سعيد أبا سعيد رضي sai الله dai عنه abu sai da radiyallahu anhu أجاد ما شاء في التنبيه to hakika ya kyautata wannan ya kyautata a cikin fadakarwa iya kokarin sa الذي نبه عليه wanda ya fadakar a kansa وهذا لما يدل على سعة فكر الصحابة wannan yana shiryatarwa a bisa yalwar fikin sahabbai وتحقيقهم da للمعاني tabbatar wasu ga ma'anoni واستنباطها من da kokkubo الألفاظ da ma'anoni daga lafuza وتعبيرهم da لها rairaye wasu ga ma'anonin وتوكيهم في روايته da kuma takatsan tsantsansu a cikin ruwaya هذه المذاهب المعروفة لأهل السنة eh wayannan su ne mazhabobi sanannu ga ga malaman sunna ولغيرهم da من wani الشرك min alfiraki na daga wato jama'u daban-daban فيها مقالات wanda gaskita masu yawa suka tabbata a cikinta مضطربة wanda take ma- mai raurawa خفيفة wanda take mai rauni أقربها kaulu jahamin wa muhammadu bin shabib mafi kusancinta da daidai shine zancen jaha wato jahamu da muhammadu bin shabib نعم إن الكفر cewa shi kafirci da Allah aljahadu bi shi ne jahiltar Allah kawai نعم لا يكفر آدم بغير ذلك wani ba zai kafirta ba da wani wannan وقال أبو زهيل abul huzaili زيلي abul huzaili ya ce إن كل متأول dukkan mai fassara قال تأويله تشبيها da fassara su zama kamanta Allah da halittarsa وتدويرا wiran له ko kuma في dan- دليل danganta zalunci gare shi a cikin aikinsa وتكذيبا ko لخبره kuma sarraifanta ga labarinsa هو كافر wannan tabbas kafiri ne وكل من أثبت شيئا wanda ji قديما ya tabbata da wani abu kadimi لا يقال له da ba za a ce da abin Allahu ba فهو كافر to wannan kafiri ne وقال بعض المتكلمين dashi malaman tauhidi ya ce إن كان لمن عرف الأصل idan daga wanda ya san wannan asali ne وبنى ya yi عليه gini a kansa وكان فيما هو من أوصاف الله ya zama kuma abin da yake faɗa yana daga cikin sufofin Allah ta'ala to shi ke ya zama kafina وإن لم يكن من هذا الباب idan ku baya wannan babu ففاسق to sai dai a ce masa fasiki إلا أن يكون لمن لم ya يعرف arif sai الأصل dai ga wanda dama shi jahili ne dan dauki bisu ne kawai ba sanin asalin maye ba وهو مخطئ to wannan sai a ce masa kafiri.
mutum mai kuskure ba kafiri ba وذهب عبد الله بن حسن الأنبري ima wato ubaidullahi al-ambari ya tafi إلى تسويق أقوال المجتهدين zuwa ga wato wato katartar da zantukan malamai masu ijtihadi في فصول a الدين cikin usul asali na addini لما كان قربة لتاويل cikin abin da yake mabujira ne ga fassarori abin da zai iya daukan fassarori Na'am.
malamai masu ijtihadi wannan ya fassara shi kaza wannan ya fassara shi kaza to dukkan abin da suka faɗa sawaba ne وفارق في ذلك فرق الأمة amma ya saba wa dangogin al'umma nan a cikin wannan cikin ce iza ajima usi wa domin sun gamu akan wani wannan su a gurin su idan aka sassaba a cikin fassara ɗaya ce sawaba نعم sauran dukan su haɗa wani to amma kuma akwai lada a cikin wato ijtihadin mujtahidi ko da haɗa wani an gane akwai lada ɗaya a cikin نعم ala anna la ka fi usul ad-din fi wahidin to bisa cewa gaskiya ta tabbata a cikin matafiya ɗaya ne a cikin usulul dini wal mutafiwati mai sabani a cikinsa idan ba mu a cikin usulul dini ba a cikin fiqh ba a cikin furu'a ba a cikin usulul dini wanda ya sabani a cikin sa wannan asimin mai sabo ne asim mai laifi ne fasikun wanda yake ya fita daga da idan a cikin usulul dini shine babin tauhidi babin aqida inda ake ijtihadi ai kuskure ya zama an samu lafiya a cikin babin furu'a yawa amma a cikin babin usulul to ba da wa inna man tilahu fi takfirihi zahir dai sabani ya tabbata a cikin kafirta shi وقد أبى القاضي أبو بكر بن باك اللاني مثل قول عبيد الله to alƙali abokan bakin lani ya yi kai kwatancin zancen عن ubaidullahi dinnan داود الأصبهاني daga dawud al-asbihani قال ya ce وأتى قوم عنهما to wasu mutane sun yi kaya daga wurinsu أنهما قالا ذلك ذلك الدين.
لمن علم الله سبحانه من آله istifragal wusi a neman lahu an gani su sun faɗi wannan cikin duk wanda ubangiji ya san daga halinsa i- ba da iya ƙoƙarinsa a cikin neman gaskiya min ahalimin latina daga mabuta millamu idan kowanne iyakacin ƙoƙarinsa ya yi na neman gaskiya ta bayi da shi zuwa kaza a cikin musulunci to shi kenan allah zai masa uzuri نعم وقال نوى هذا القول eh ka gane amin gairihim ma an gane to nan fa shine babban rigima wato ko ba a ahli millatina bane a cikin wani mu ne kenan ya zama na ce mutum ya ici faragin juhudi ya yi iyakacin ƙoƙarinsa da gaske ya fuskanto Allah yana neman gaskiya sai ya kuskure ya zalibe ya wani gurin an gane to su suna ganin uzurinsa gashi nan وقال آه، نوى هذا القول الجاهل وسماوته to je sa wato aljahizu jahizu shine an rubar baharin kenan eh jahizu ba eh malami ne babba daga cikin malaman mu'tazilawa aljahizu din nan shi ma ya faɗi zance irin wannan so duk wanda ya iyakacin kokarinsa da iyakacin gaskiyarsa a cikin neman Allah Allah ya sani tun daga zuciyarsa neman Allah yake babar ko a cikin musulunci ko a cikin wani musulunci ya ya gina tafafutukan neman Allah iyakacin wai yana da uzuri a gurin Allah an gane نعم to hajjin da rigima ta gigena eh hakan nan su ba mata shi ma tafi irin wannan في أن كثيرا من العامة وال- من العامة والنساء cewar da jahizu dinnan da su mamatu sun tafi cewar yawa-yawan kasiran yawa-yawan milal amati daga gama garin mutane wani sa'i da mataye wani bulhi da mutane waɗanda suke sahuhai ta gane dolayen mutane ba san komai ba na sha'anin rayuwa an gane النصارى da- da واليهود waɗanda suke masu takalidi na nasara da yahudawa وغيرهم da wasansu la hujjata lillahi alaihim kaji magana kenan eh wannan magana ta yi nauyi kwarai da gaske wai Allah ba shi da hujja a kansu zancen jahizu kenan zancen su mamaki din nan shine suke cewa dukkan wanda ya iske tun daga wanda ya iske firagil wasu din nan wanda ya iya kokarka da iya kokarin sa wajen neman gaskiya iya ta cinyin sa fafur kaiwa da kuma wage cikin neman gaskiya ko a musulunci ko ba a musulunci ba yana da uzuri hakan nan yawancin amatun nasu na daga irin mataye da ba san me ake ba na daga bulhi wawaye da dolayen mutane wanda suke kiɗimamu ba su san me duniya take ciki ba kan an gane to da sauransu da muƙ- da muƙallidin nasara da yahudawa da wasunsu wai lahu zai tuni in lam takun lahum iba'u domin ba su da ɗabi'u yumkin ba a wasu istidlalu wanda za su iya neman dalili da ita an gane to ga wasu- ga- ga inda kuma ya daga wani abin nan ya ce wa kanna halga zali qariban min hadal mana ya ce shi kansa abu hamidul gazali ya dan nufi kusa da wannan matafiyar wannan kuwa kaga imamul gazali a ce ya nufi wannan matafiyar ai babbar magana ce yawa za ka ji za ka ci magana wurin malamai a cikin wannan gurin fi kitabi tafrika a cikin littafin sa at-tafrika وقائل هذا كله to mafaɗin wannan dukkan ta kafirin kafi ne kaga ya kusanta imamul gazalin izuwa can to ai ka san duk littafi za a rasa irin wannan abubuwan eh tunda dai ba dai zalikar kitabu la ne da ku yanzu kamar imamul gazali ku kun san da yake wannan da kakken nace kun san da yake imami ne babba daga cikin aimatu ahli sunnati wal jama'ati wanda ya tabbo wato mashhudun alaihi bil mashhudun lahu bil wilayati wilaya ma wilaya kumra kaga yanda yake a wurin muhaqqiqal sufai shine imamu tariqati ahli mujahada to amma kaji dai inda magana alƙalin in ta kai shi ta aji wataƙila ya faɗi wani zance a cikin irin zauƙinsa shi alƙalin in ya fahimci shi a haka sai ce imam da gazali ya nufi wani abu daga cikin irin matafiyar wannan su jami'ar nan da su mamaki an gane ko yawa wanda kuma wannan duk ijima'i malamai sun haɗa cikin kafircin wanda ya faɗi wannan yawa لا كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود sun dukkan musulmi sun haɗa kan kafircin wanda bai kafirta nasara ba da yahudawa an gane isa wani wani liman a nan da ya taɓa faɗa a nan masallacin masallacin mana na halifa yake cewa wai alin kitabi ba dama ka ce musu kafirai sai dai ka ce musu alin kitabi ko ka ce musu masihiyuna ko ka ce musu wanda abu mai kama da wannan saboda shi ibrahim ma an masa magana ya ce a ka a ce musu kafirai an ce wani a so kuma makarantun ƙwar'an ne wanda ya faɗi wannan mahaddacin ƙwar'an ne ta ji wannan zancen to mun wa mun ji da bakin yana nan yanzu yana cikin limanci a nan cikin abu na to kuma yaya zai kuma da ayar Allah tabaraka wa ta'ala ta ƙwar'ani لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن الله هو المسيح ابن مريم كما هكذا جيا يا زائد لقد كفر يا زائد wannan to mutane babu cikin babu fahimta a lokacin da tsara ai haushi suke ji muka ce musu kafirai don su ma a wazin su suna faɗa kafiran ta gani ba ma irin ma mu ce musu arna ai ba ƙaramin tashi yana daga ci abin da ke kunna gaba an gane to a lokacin nan wani abu aka samu su kuma bayan allah suna da siyasa a duniya siyasa ta addini yadda ku idan suna so su sama wa musulmi gindin zama suna so su shirya wata hanyar da za a iya jawo wani zuwa ga musulunci kai ga wani lokacin ta nuna abin kirki kana taimakon musulmi kana nuna sha'awarka ga musulmi kana girmama malamansu kana darasta su shi kuma ga shi kirista saboda hakan nan da shi da mutanen da da yawa su ya jawo su zuwa ga su wani irin mutanen daga cikin irin mutanen gidan ilim da wani saboda su siyasa ce a daina ce musu kafirai iya na wannan lokaci ne ana wannan yanzu duk abuja da ba tsinan ne wani amma da yake da mafi ya shigo cikin mutunci aka ce bukala dai abuja halin nan tun da ya tafi wuta can ai saboda ga ikirima ɗansa ne ya zo ya ba allah ya bi manzan allah kuma yana yaƙi a cikin rundunar musulmi kuma babba ne daga cikin ƙwarar shawa ai ta ga aɗa mutunta uba ai uba ne duk da an san tsiran nan ne amma ba sai ta faɗa ba ya kan shiru da bakin ya riga ya tafi cikin inuwar ai amma tun daga ɗansa ai ka iya kana dai saboda Allah dai ko yanzu to irin wannan ake dubawa a gani an gani irin wannan ake dubawa a gani amma kaga ce wai ba a ce wace gujiyo kafarai wannan wannan wannan ya zama shirme ba ka gane fikihun ba ai iya na wannan lokaci ne saboda maslahar wannan lokaci mutum ya yi abin kirki tunda yana jin haushi wani ce masu tokar ka faɗa ma ai a kona abin shi ya ɗauka a halin kitabin shi taimar wannan to ai ya lasso ala shay'in na rigima take a halin kitabin amma lasso ala shay'in gagari to kai duwan da ya rabu da addinin musulmi ya rabu da sallama manzan Allah أو قام في تكفير من ko kuma ya tsaitsaye ya tsaya cak a cikin kafirta waɗanda suka rabu da addinin musulunci الشافع ko ya yi kokon zuwa cikin kafirtarsu نعم قال الشافعي أبو بكر to alƙali abubakar baƙin lani ya ce أن التوفيق والجماعة tauƙiba tauƙiba ko Do- domin nassi sarihi daga Allah da kuma ijma'in al'umma ne اتفقا duk sun gaba a bisa kafirtarsu ومن وقف في wanda ذلك wanda ya tsaye ya jinkiri a cikin haka كذب النص to ya ƙareta nassi آه، wata tauƙifa ya ƙareta wahayi أو شك فيه ko kuma ce ya kokonto a cikin sa ke تكذيب أو شك فيه to da da karyatawa da shakka a cikin sa la ya kawai la yin kafirin ba a kuwa sai ko da kafiri wani ya zubin da ya shi Allah ka karfafe mu nan albarka
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم